الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna sha biyar ga wata na safar shekara ta shidda. hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 19 ne ko 20 19 watan 8 miladiya na 2024 da izinin Allah wannan zai zamanto mana darasi na biyu a cikin risala ta tauhidul ibada na shehu malami Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya rahama gare shi mun ji yadda malin ya faro magana akan abin da ya shahi mutum ya san cewa mafi girma abin da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta akan ka shine ka dayanta shi da bauta wannan abin shine abin da yake wajibi akan dukkan bawa ka dayanta ubangiji subhanahu wata'ala a cikin maganganun da zaka yi a cikin ayyukan da gabanka za su aikata sannan a cikin abin da zuciyarka za ta kudurce ya zamanto Allah Allah ne shi kadai babu wani abokin tarayyar zaka gwamaye ubangiji da shi wannan shine abin da yake wajibi malam ya kawo dalili akan wannan magana fadar Allah subhanahu wataala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada sannan kuma ya kawo fadar Allah subhanahu wataala da yake ta kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya sanya wa Allah subhanahu wata'ala abokin tarayya a cikin bauta da zai ma Allah subhanahu wata'ala za mu tashi inda malik ya ce wa'alam annal mushrikin allazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sifatu ishrakihim annahum yad'una Allah wa yad'una ma'ahu al-asnama was-salihin مثل عيسى وأمه والملائكة يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يقربون أن وهم يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار المدبر كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله wannan gaba ma ne ce i'lam ka sani kai dan uwa musulmi cewa annal mushrikina lalle mushrikai wani mushrikai allazina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wadanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yaƙe su yace ka sani cewa sifatu ishrakihim siffa shirkasu annahum yad'una Allah suna kiran Allah wa yad'una ma'ahu al-asnama was-salihin sannan suke kira tare da Allah al-asnam gumakai suhuban sulata su'uzza da sauransu kuma was-salihina da mutanen kwarai a kira Allah kuma a kira gumki kuma a kirayo wani da sunan cewa shikin ai nagartaccen bawa ne wannan abun yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su amma ba don cewa ba kawai tsantsan tsogoron gumakan da suke bauta ma'a suna bauta wa gumakan wai da niyyar cewa gumakan su sadar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah haɗi ko? eh suka suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfan ai ba bauta musu muke ba muna neman kusancin su ne su kusantar da mu zuwa ga Allah sai a ce kai bawa ne datti gare ka bakka da ikon da zaka huskanci Allah kai tsaye dole sai ka biyo ta wani sai ka biyo ta malam wani sai ka biyo ta gumki wani to wannan biye biyan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce wa al'umma a'a kawai idan za ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah sak ba wani biye-biye da za ku abu ɗaya ke kanku kawai shine ku hango ku karanta ku gani yaya manzan da Allah ya aiko ya karantar da mutane yadda za su tsayanta Allah subhanahu wata'ala amma da ka ce ai dole sai an biyo ta wani sai an biyo ta wani sai an biyo ta wani in ya so shi kuma sai sadar da ku zuwa ga Allah ai shi Allah ke cewa idza sa'alaka ibadi anni Allah ce fa inni qarib idan bayi suka tambaye ka yace Allah ce ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira a duk lokacin da ya kiraye ni ashe babu zance he ka biyo ta wani ka biyo ta wani ka biyo ta wani babu wata shan da za ce sai an biyo da tukun za a samu kusanci Allah subhanahu wataala babu to shine malai yace anan ka sani siffar shirkar su suna kiran Allah kuma suna kiran gumakai suna kiran salihan bayi sai ce misla misali Isa alaihi salam kaga ana samun mushrikin da suke kira annabi Isa ko sai Isa Allah ne Allah Allah ne Maryam Allah ce subhanallah kaga wannan kiran wani Allah subhanahu wataala ne to haka koda mutum bai doki irin na annabi Isa bai ce Allah ne sai zo a kaikaice ya ɗauko wasu abubuwan da haƙƙin Allah ne sai baiwa wani malamin shi to wannan tahiyarsu guda saboda dai manuwar ita ce mi kar ka sanya wa Allah abokin tarayya kuma wane ne sai ce misali annabi Isa wa ummihi da mahaifiyar shi agwama ya annabi Isa da Allah agwama ya mahaifiyar shi da Allah wal mala'ikati kuma agwama ya mala'iku da Allah kaga ana an kawo annabi an kawo salihar baiwa mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam maryamu sannan kuma an ka mala'ika wannan ƙarshen nagarta duka an ambace su ga mala'ika ga salihin ba ga salihar baiwa sannan kuma ga annabin Allah to shine ubangiji subhanahu wataala ya ture cewa duk wanda za a hada shi da Allah ko ma wane ne duk nagartar shi duk imanin shi to shirka ce aka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala to fama baluka bil asnam to ina kuma mutum ya ɗauko ya haɗa Allah da wani gumki ko da wani hoto kuna makamancin wannan ya ƙulu na waɗannan mutanen suna faɗan cewa ha'ula'i waɗannan da muka ambata muku annabi isa ne maryamu alaihassalam a mala'ikun ne ha'ula'i waɗannan shufa'a'una inda Allah ai waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah wa hum yuqirruna a daidai lokacin da su waɗannan mutanen sun tabbatar da cewa annallaha subhanahu lalle Allah mai tsarki huwa annafi'u shine mai amfanarwa ad-darru shine mai cutarwa wani abu na cuta ya same ka Allah kadarta maka al-mudabbiru sun yarda Allah ne yake jujjuya al'amura amma bai hana ba manzon Allah ya yaƙe su saboda kiran gumaka kiran salihan bayi wajen bautan Allah subhanahu wata'ala da shi ne malike cewa kama zakarallahu anhum kamar yadda Allah ya ambata akan su waɗannan mutanen fi qaulihi a cikin fadar shi Allah yake cewa kul ka fada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai ku da kuke sanya wa Allah kishiya man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wane ne yake arzuta ku daga sama daga ƙasa amman yamliku sam'a wal absar wa ya mallaki ji wa ya mallaki gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yake fitar da rayayye daga jikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy wa yake fitar da matacce daga jikin rayayye malamai suna da maganganu guda biyu fitar da rayayye daga jikin matacce shine mutumin da yake kahuri ne ya aihi wani mutum musulmi kaga rayayye shine musulmi matacce shi ko shi ne wannan kahurin sannan wa yukhrijul mayyita min al-hayy a fitar da matacce daga jikin rayayye misali mutum musulmi ya aihi da kahuri yanzu misali ka dauki annabi nuh alayhi salatu wasalam da dan shi kaga dan kahuri ne Allah ya ce innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin to kaga shi annabi annabi nuhu rayayye shi kuma dan kahuri ne matacce kaga kenan matacce ya fito daga jikin rayayye tafsiri na biyu su yi tafsiri shi da cewa kwai ya huto a kwai a makira shi da suna kaza ta huto daga jikin kwai sannan kuma kwan halin huto daga jikin kaza ala ai wa yake wannan ayyukan duka aikin Allah ne wa man yudabbiru al-amra wa yake jujjuya al-amra yake sarrafa su ya kawo zahi ya kawo sanyi ya kawo damuna ya kawo lokacin bazara a kawo lokacin kaka ayi wane ne wa yake waɗannan ayyuka idan da zaka tambayi waɗannan mutanen kafuran makka fasa yaquluna Allah za su ce maka Allah ne amma ko manzon Allah ya yake sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda matsala da suke da a cikin tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin aikin da za su yi ba za su kadaita Allah shi kadai ba sai sun yi biye biye sai sun biyo lata uzza manata wace ce wane ne to shi abin da maliki ambata mana anan kaga iya da kyau mutum musulmi ya fahimci wannan saboda yanzu da sunan soyayya a ce maka ai son salihan bayi ne mutanen kwarai ne da haka sai ka ɗauko wani abin da Allah kadai ake nema a wajen shi sai ka karkata shi zuwa ga mutumin da yake salihin bawa ne kuma idan ka tashi karanta kul man yarzuqukum minas samai ka ce ai wannan kahuran makka kada yake ne a duk wanda kullu man shakalahum fil amal fil amal duk wanda ya kamancece ne da su a cikin aiki fa huwa minhum shi ma iya cikin su to haka duk wani hoto a yau mutumin da zai rika kiran hoto ya sa shi gaba ana haka nan a ce ai wannan mutumin dan ajin tubarkalla ne a wajen Allah ya kamata su din na daban ne duk kasancewar shi na daban bai kai annabin Allah ba amma kuma Allah ya ce wala ya amurakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba sai ce ayamurukum bil kufri ba'da in antum muslimuna yanzu wace aya ta hi hutun wahili sama da wannan bayanin wani bayani za a ma dan adam warawara ya gane cewa ubangiji daban haƙƙin shi daban sannan ko mutum yana da mutumin kirki ne nagartacce ne kaza ne wannan tsakanin shi da shi da ubangijin shi kai ba wanda ya rata ka da shi tunda ba annabin Allah bane ba idan annabin Allah ne zaka ratayu da shi amma kuma shi ma haƙƙin Allah a gehe sannan haƙƙin manzon da Allah ya turo shi ma a gehe Allah ce ba a umurce ku ba ku riki mala'iku da annabawa ababen bauta kuma bayan Allah Allah ce to yau za mu umurce ku da kafirci ne bayan kun zama to musulmi kenan kiran wani Allah ko da mala'ika ne ko da annabi ne ashe kafirci ne inji Allah to yana kyau mutum ya fahimci wannan karatu saboda mutum ya tsira da imani shi guguwa ce ta shirka ake kururuta ta ake tallata ta kuma da suna addini ka duba ubangiji ta yi za a umarce ku da kafirci bayan ku zama musulmi kai kana da awar musulunci kuma ka kama wasu abubuwa kana kiransu ka bar Allah to ina musulunci kai shi kuma wannan yana maka nuni ashe akwai ridda za a iya shiga a huta za ka iya shiga musulunci kuma ka huta kamar shi a dalilin aikin da za ka aikata to shi ne ma lalace fa'iza a rafta haza idan ka san haka wa a rafta anna da'awata hum ka san kuma cewa kiran asalihina mutanen kwarai wa ta'alluqahum alaihim sannan kuma da ratayuwan da mutane suke yi ga salihan bayin nan annahum yaquluna suna cewa ma nuridu ma nuridu illa shafa'ata sai su ce ai mu ba ko muke nema a wajen su ba so muke dai malam wani ya cece mu so muke dai wani ya cece mu so muke kaza ya cece mu wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qatalahum manzo sallallahu alaihi ya zare takobi ya yake su me yasa li yukhlisu ad-da'wata lillahi dan su tsantsantar da bauta ko roƙo ga Allah subhanahu wataala me yasa manzo Allah ya kisu dan su ko su ruka roƙon Allah shi kadai ba roƙon wani ko wani ba wa yakuna ad-din kulluhu lillah addini ka to kam ya kasance na Allah ne bauta Allah kawai ake ma annabin da Allah ya aiko dan sako ne na ubangiji bawa ne na Allah Allah ya turo shi ya zabe shi a cikin ku ya fifita shi akan kowa saboda ya muku bayanin ga yanda Allah yake so abota mishi da haka za ka samu annaban gabaki ɗaya babu wani annabin da ya zo ya nuna mutane can su sanya shi abun bauta koma bayan Allah mazala sallallahu alaihi wasallam an an ambaci abubuwa daban-daban a gaban shi sai ce aj'altani lillahi niddan ya za ka sanya ni kishiya ga Allah subhanahu wataala a gaban shi amma yau sai a ce ai wannan shi ke nuni akan darajar shi da kima shi wallahi ba daraja bace ba babu yanda za a yi kai bayanin darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wajen Qur'ani da hadisi ka ce ai kai ne ka gano a yau a baka isa baka gano ka tsaya daidai yanda addini ya dora ka in abinda aka ce maka wannan shine kaza yana nan a matsayin shi na kazan nan duk abinda ku baya ciki to ba kai bane zaka fahimta ko kuma a kai tunaninka kaza ne to idan tunani gare ka ai wani ma iyar tunani wani ba da tunanin shi kowa da irin nashi tunani amma idan aka ce bautan Allah kuma sai kowa aji nashi tunani sai a zo a haɗu akan alkitabu was sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka yi ja'in ja to kuma yi da shi zuwa ga Allah da manzon shi to shi da malaki cewa za su rika cewa ai ba komi muke nema ba illa shafa'a da sai ceto wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qatalahum manzalla ya yaƙe su a dalilin wannan kiran gumaka kiran salihan bayi saboda a tsantsantar da bauta ga baki ɗaya zaman tun Allah ne malaci wa arafta kuma idan ka fahimci cewa anna hadha huwa tauhidul ladhi yake ta idan ka fahimci cewa anna hadha lalle wannan bayani da aka yi huwa tauhidu shine kadaita Allah allazi wanda huwa afradu min as-salati was-sawm wanda shine mafi zamantowa tilas da farilla sama da sallah sama da azumi ka fahimci bau Allah kadai ake bauta ma wannan ya yi girma sama da sallah sama da azumi mesa saboda sallah da azumi suna tabbata ne a lokacin da bawa ya dayanta Allah a lokacin sallah ka za ta amsu a lokacin azumin ka zai amsu a lokacin duk wani abin da za ka yi ka samu lada a lokacin zai amsu a wani lokaci lokacin da ka zamanto kana dayanta Allah a cikin bauta amma kana kiran Allah kana kiran malam wani kana kiran Allah kana kiran gumki kaza kana kiran Allah kana kiran mala'ika kaza kana kiran Allah kana kiran annabi kaza to daga lokacin sallar da zaka yi da azumin da zaka yi Allah ba zai karbe su ba shi at-tauhid huwa al-asas shine gimshikin da ake dora duk wani aiki aiki baya samun tabbatuwa da amsuwa a wajen Allah in bawa bai dayanta Allah subhanahu wataala da bauta ba zaka ka fahimci karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a shekara 23 da aka yi na annabta sama da shekara 13 aka yi ana zuba wa mutane wannan su san girman Allah san Allah kaɗai ake bautawa kaga bayani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan waɗanda suke ake karantar da su sune sahabbai amma sai da aka ɗauki kusan shekara sha uku ana yi amma yau ne mutum zai ce la ilaha illallah ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah ya hudda bakin shi amma a cikin zuciyar shi akwai burbuɗin shirka sannan ya tashi magana zai kira wani me muke kira Allah subhanahu wataala ina tauhidin yake ina la ilaha illallah zake babu ita to shine ma yace wannan tauhidi shine huwa afradu shine mafi zama farilla min as-salati sama da sallah was sawmi da azumi wa yaghfiru Allahu liman ata bihi yawm al-qiyama kuma Allah yana gafartawa duk wanda yazo da wannan tauhidi aka zo kiyama ka zo da tauhidi lahiyayye to Allah zai gafarta maka ko da ka aikata wasu ayyuka han dama da hagun an yi kaza an yi abu kaza ba daidai ba an yi kaza ba daidai ba amma kana ɗayan ta Allah da bauta to ko da ka je gidan wuta ƙarshe sai ka komo gidan aljanna saboda me saboda ɗayan ta Allah hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya zai ce mala'iku ku je ku duba cikin gidan wuta duk wanda kuka samu kalimatu la ilaha illallah tare da shi ko doshi daga cikin gidan wuta to la ilaha illallah inna ba a baki kawai ba dole zuciya ta zamanto ta amince abin haka yake sannan kuma dole gabanka a ga la ilaha illallah da kanta ba zamanto ba kace la ilaha illallah kuma kana kiran wani kuma bayan Allah subhanahu wataala to idan akwai tauhidi tabbas Allah yana gafara ga wanda ya so daga cikin bayan shi shine ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafartawa ya ɗaukan makan shi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka Allah bai gafarta mushi kenan ba tauhidi ba ɗayan ta Allah amma yace wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana gafarta koma bayan abin da ba shirka ba liman ya sha ga wanda ya ga dama daga mutum misali ya mutu yana aikata wani aiki na ba daidai ba ba za ka ɗaga baki ba ka ce wani ɗan wuta ne sai dai wani ya yi mummunan cikawa amma hisabuhu subhana Allah sakamakon shi na wajen ubangiji in Allah ya ga dama sai ce na gafarta maka in akwai tauhidi shine ma'anar wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shine malai yake cewa wa yaghfiru Allah Allah yana gafartawa liman atabihi ga duk wanda yazo da tauhidin nan yawal qiyama gobe qiyama amma yace wala yaghfiru liman jahilahu Allah baya gafarta mutumin da ya jahilci tauhidi aka zo aka tafagor mai duniya fadi tashi aikin gwamnatin ne kasuwancin ne wani aikin kwadago ne baka kamu ba amma bangaren ɗayan da Allah baka ma san inda aka sa gaba ba sai ka ce abu ba mu da rigima kai kuma kai na rigimin nan kuma kai za ka ga rigima bi ainiha saboda mi saboda ka ƙi tsayawa ka fahimci miye abin da yake bautan Allah me yake wajibi akan ka ka aikata ka tsaya ka ce a kuwa roƙo da rigima ku ɗan ko ina ne shi wannan ba ahzab bane siyasiya ba hizbani siyasi a ce wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza a miye abin da Allah ya aiko manzon Allah da shi ka bauta wa Allah da shi wannan shine wajibi a kanka sawa'un kana tare da kungiya kaza ko baka tare da kungiya kaza amma ga ce a kai mu wannan rigingimun da ake na addini mu ba ruwan mu kaga ku ba ruwanka kai ku kai kake ciki baka isa baka ce ba ruwanka saboda duk lokacin da ka jahilci tauhidi ka mutu ka je wa Allah da wannan wannan ba hujja bane ba shine ke ta wala yaghfiru liman jahilahu mutumin da ya jahilce shi walau kana abidan koda ya kasance mai bauta ne saboda bautarka ba ta samun karbuwa sai ka ɗayanta Allah da bauta shine abu na harko ka wanku ka zamanto pes ya zamanto baka da wani datti na shirka to a lokacin da sallar ka za ta amsu azumin ka zai amsu karatun qur'anin ka zai amsu duk wani abin da zaka yi na ibada zai amsu amma idan zamanto mushriki ne kai duk abin da zaka yi na bauta Allah ba zai amshe shi ba can ba Allah ke ba da labarin mutanen da suke wannan ba Allah ya ce gobe kiyama za mu danna su gidan wuta alhalin cewa su suna tsammanin wa hum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a suna tsammanin wani kayan gaba suke aikatawa can Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yace amilatun nasi ba an yi aiki an gaji amma ba wani lada a wajen Allah saboda ba Allah bai saka ba dole ne ka kiyaye ni Allah ya saka kai to wannan tauhidi ko da mutum ya kasance abidan ya kware wajen bauta to in dai ba Allah ya saka ba wahala ce biki wa rahabaniyatan ibtada'uha Allah ce ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah sai ce fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha ruhbaniya mutane yahudawa ko ahlul kitabi sun kirkiran makansu wani abu na bauta Allah ce ibtada'uha ma katabnaha alaihim su suka kirkirar makansu mun musa su ba to duk abin da Allah bai saka ba kai to ta tahammal mas'uliya ka ɗauki ka jibinci responsibility yaunin abin da ka ɗora ma kanka Allah ba zai baka lada ba to haka wannan abin in ka jahilce shi ko da kana ta bauta kana ta kaza ba a cewa wannan ya jima yana yi ba ko Allah da ka jima kana yi dan me Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya faɗi maka ga inda zaka yi sai ka nuna halin ko in kula game da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ka sabi abubuwa yanda ka gansu akai magana ka ce ai haka ake yi ko babu dalili yace wa arafta anna zalika huwa shirku sannan kuma ka san abin nan wannan abin nan shine shirka billahi da Allah allazi la yaghfiru Allahu liman fa'alahu abinda Allah baya gafartawa duk wanda ya aikata shi yace wa huwa inda inda Allah a'zamu kuma wannan shirkan nan a wajen Allah shine mafi girma mina zina sama da zina wa qatlin nafsi kuma sama da kisan rai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayin daka magana shirka babu zancen dakakawa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah sai su shaida sun yarda Allah kadai ake bauta ma amma in musu haka ba jinin su ya halitta in musu haka ba duke su ta halitta kuma shari'a ce ta ubangijin da ya samar da su shari'a ce ta Allah da haka girman shirka ya laihi na zina ya laihi na kisan rai ya hi duk wata kabira da ka sani daga cikin kaba'irun zunub shirka ita ce uwarsu duk wani laihi wanda yake ƙasa da shirka to yana shiga ƙarƙashin wa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai dai bawa kar ya aikata aiki na ba daidai ba saboda segon ɗaya a cikin gidan wuta bala'i ne wanda baya musaltuwa Allah kare mu duk iyayen da za ka yi ka tsaya ka ɗayanta Allah sannan kuma ayyukan saɓo ka nisance su amma ka sani a cikin aikin saɓo babu aikin da ya kai girman shirka ga Allah subhanahu wata'ala kuma shirka ga Allah nan ko da a shirkun asgar karamar shirka za ka faɗi ka kama sunan wani malami ba ana yi ba kuma ana gama cewa kamar addini ne za ka ma mutum magiya ka mashi da sunan wani malami kana tsammanin addini ne ka zo gidanka ka kakkawa hotunan wani malami da sunan cewa wai shi zai kare ka ko kuma a kafa hoton yana jayo albarka a ina Allah huɗa ka babu kuma miye bambancin wannan da aikin da mutanen annabi Nuhu suka yi ka duba abin da Allah ya musu Allah ce faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijji afwan wannan mutanen annabi Nuhu ne mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ke cewa wa farat tanur go fa qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya sanya duniya gaba ɗayanta ya cike ta da ruwa wanda ya tsira wanda yake cikin wannan jirgin na annabi Nuhu alaihi salatu wasalam a dalilin kiran Allah da kiran wani salihin bawa amma a yau babu abin da aka daure wa gindi da sunan addini kamar wannan kiraye kiraye na salihan bayi a ce wannan shehu ne wannan waliyi ne wannan kaza ne in waliyi ne shehu ne tsakanin shi da ubangijin shi kai mi kai dan ka gyara gobenka tsakaninka da Allah ta zamanto abu ne wanda yake alaka ce mai kyau ka bauta wa Allah tsantsan bauta baka sanya wa Allah abokin tarayya ba amma sai nuna a kawai zo in ka bi wane magana ta riga ta kare wallahi ba ta kare ba kaskin bai ma fara ba na sanar kare da haka mutum ya bauta wa Allah kar ka sake kai shirka Allah kare mu malai ce ma'a anna sahibahu tare da cewa ma'abucin wannan wannan shirka ko kuma wannan aiki yuridu bihi at-taqarruba min Allah yana ga cewa neman kusancin Allah yake da yake son wani yake son wani har yake mushi awwan da Allah ake ma me yasa yake haka nan shi yana ga cewa in ya kusance shi shi kuma zai sarar da shi zuwa ga Allah shi ne ma'anar sahibahu yuridu bihi at-taqarruba min Allah yace ma'a thumma ma'a hadha sannan tare da haka arafta anna amran akhar مالك عرفت أمرا آخر وهو أن أكثر الناس ما عرف هذا wannan bayanan da malam ya maka na girman shirka ta duk wani aiki wanda yake na sako da sauransu kuma sannan wanda yake shirkan nan yana ga cewa kusancin Allah yake nema malaki cewa summa ma'a haza sannan tare da haka arafta kai wanda ka karanta ka san cewa amran akhar wani al'amari na daban wani al'amari ne yace wa huwa anna aktharan nasi shine cewa mafi yawancin mutane ma arafa haza basu san irin wannan hatsarin ba wani da yake yi yake kiran salihin bawan tsakanin shi da Allah yake shi Allah kawai rumata amma yana ga an dora shi a baibai yana ga ta dole sai an biyo ta wani tukun za iya zuwa alhali biyowa ta wanan nan a cikin abin da addini bai shar'anta ba shine abin da zai amsa sunan shirka ga Allah subhanahu wataala malai ce minhumul ulama daga cikinsu akwai waɗanda suke malumai allazina waɗanda yusammunahum suke musu suna kenan wanda ake kiran ake kiran su kuma bayan Allah mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam su wadda su suwa su ya husa su ya uka ai mutanen kirki ne lata shi ma mutumin kirki ne a mutanen qurayshawa huwa alladhi yalittu lilhujjaj as-sawiqa shine mutumin da yake dama gumba yana baiwa alhazzai ai ya aikin kirki da yawa sai aka kai wannan mutumin a cikin al'umma na daban ne sai aka ce to tunda ya mutu bari ai gumke shi a kafa gidan Ka'aba to nan matsala take to kai ma yau duk wanda zaka dauka da sunan cewa ai salihin bawa ne zaka ga wani malami ne wani kaza ne wani kaza ne malace minhumul ulama allazina yusammunahum al-ulama'u suke musu suna al'ulama'u yake cewa fi sadiri walwashu za ka same su a kalan na yake rashi da suna zawuyoyi misali ɗakin da yake da kote uku wani ba murabba ba ne ba ya da kote hudu to shi wancan za ka same shi musallat ne shi ko te uku gare shi can can can kamar murhu haka haka zaka samu su sannan kuma an kawata su an yi ado kala daban-daban an kafa wasu hotuna an yi wasu zane an yi wani wane ne walwashin male ce wa gairihim da makamantan haka iza qalu idan suka ce maka nahnu muwahhidun Allah idan kana ce musu ku hasa shirka ga Allah kar ku kira kowa sai Allah yanzu ka duba harakan da ya shahi sadir kabari nawa ake ake ginawa a mushi kubba in ka gashi daga nesa sai ka ce masallaci ne hadda wurin tarben baki da inda mutane za su zazzamana da wane ne da kabarin wani kuma mutum abin ne shi a wani gehe na masallaci ko a cikin masallacin da sunan cewa shikin na daban ne a cikin al'umma wannan duka wallahi zari'a ce hanya ce wadda tak za ta sabke bawa daga bauta wa Allah zuwa bauta wa wannan malami harkon shirka da aka yi a ban ƙasa haka ne aka yi haka ne aka mutanen kirki ne suka mutu sai shaidan ya lallabo ya zo cewa mutanen a to ko zuwan da mutanen suka mutu a ya kamata a yi goma kansu saboda an ganin su suna ƙara mutane kurashi wajen bauta wa Allah aka ce kai wannan haka nan ne sai aka sassaka aka aji duk sai kalle su sai su ƙara musu hamzari wajen bauta wa Allah haka manuwan daga hawa da haka in ne ana ta yi bayan shekaru shekaru waɗannan uwayen sun mutu iyayen sun zo sun mutu jikokin sun zo sai shaidan ya komo ya ce masa a waɗannan wadda gumakan da kuke gani uwayenku da kakanninku da aka hassaka sun nan neman kusanci su suke su kuma waɗannan gumakan sun da su kayan kirki ne sai su sadar da su zuwa ga Allah yanzu haka ake ba a rika cewa malam wane ko shehu wane in ka bi shi ka ƙare ka ƙare ne tsakani da Allah ba mutum ya baya jin kumyar Allah da manzon shi ya huto alanan ya rika ambatawa abinda babu dalilin qur'ani babu dalilin sunna akai kawai sabke bayan Allah min ibadatil min ibadatil lahi ila ibadati ghairihi daga bautawa Allah zuwa bautawa wani Allah sai ce in ka bi shi ka kare in kai in ka ganshi ma ka kare shi din ba haka yace ba yace wa man yuhibbuni wa man yara yace fi jannatil khuldi yace bila buhtani sai da wanda ya so ni da wanda ya ganni yace kai wanda ya ga wanda ya ganshi ma yana cikin aljanna madawwamiya ba tare da kage ba ya ko kagen da ya wuce wannan hada iftira wan azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba babu mutumin da yake zalunci sama da mutumin da zai kirkiri ƙarya ya yanki ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala dole ne sai ka tsaya yanda kake kula da al'amuranka na duniya kula da addininka a yau yahi muhimmanci saboda yadda ake kawo katangar tauhidi hari hari daga ko'ina wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza gasar abubuwa daban-daban har a jikin abin hawa mutane sai kawo malamai da sunan za su ja musu albarka ko su kare su daga daga hatsari mutum bayya karatu bai da alaƙa da karanta addinin musulunci Allah kiyaye malai shi waɗannan mutanen za su ce maka na'nu muwahhidun Allah ai mu muna ɗayanta Allah Adi ibn Hatim lokacin da ya zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahin ya musulunta haka suke da manzo Allah manzo Allah yake ce mishi kuna bauta wa malaman ku Adi ibn Hatim ya ce a ya Rasulullah a Muhammad lokacin bai musulunta ba daga bayan musulunta ya ce a mu ba bauta musu muke ba ma na abuduhum illa liqarribu ila Allah zulfa ya ce ba bauta musu muke muna neman su kusantar da mu zuwa ga Allah sai manzo Allah ya ce to ba su kasance ba suna halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku halatta abin nan yace tabbas wannan akwai wannan ba su kasance suna haramta muku ba abin da ubangiji ya halatta a gare ku kuma ku haramta shi yace akwai wannan manzo Allah ya ce to wannan ita ce bautar da kuke musu kenan ku a wajen ku ba mai halatta da haramta sai wa sai waɗannan malaman nan kaga addini malam ya zama kiɗi da waka ikhtilat baina dhukur wal inas ta kudadde ne tsakanin maza da mata da ake da sunan yabo a dalilin munasabar biki a dalilin wane bayan nan ana ana yawo da shi a cikin umma ko ana yi kuma a ce da sunan addini ne wai da sunan son manzo Allah ne mutum ya sa ganga ya sa gitar ya sa piano ya sa wane ne ya rika dauki mikro ya rika fillawa yana ihu yana kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani irin shi da daje kai wannan innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna la tarfa'u aswatakum kar ku rada daga muryar wajen kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai a ce maka ai wannan shine so shine kaza ai yabo ne ake wallahi ba addinin Allah bane ba ba addinin Allah bane in za ka yi ta more ka kai ta more ka wani tsakaninka da ubangiji ka amma ba addinin Allah bane kakka taba tsammani ta zaka samu at-taqarrub ila Allah ta hanyar aikata waɗannan abubuwa Allah shirye da mu za su ce maka ai nahnu muwahhiduna muwahhiduna Allah na'rifu sai su ce maka ai mun san ma yanfa'u wala yadhurru ba mai amfanarwa ba mai cutarwa illa Allah sai Allah wannan su ma fa nadahu ba irin nan wallahi akwai a harakan a harakan ɗariƙu wanda suka yi nisa waɗannan abubuwan da annafu wa barru duka sun ɗoka sun damƙa ma malamansu wannan ba jayayi akan wannan sai idan baka san ba haƙiƙan abin da ke cikin abu da amfanarwa da cutarwa sun damƙa musu suna ga in suka suka tafi tare da su to za su amfana idan suka fanɗare musu za su cutu alhali annafu wa barru na Allah ne وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سنن وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله نعلن to su wadancan da dan dama daman saboda bussu da matsala a cikin tauhidur rububiyya an-naf'u wad-darr da amfanar da tutar sai maka sun sani ba mai sai Allah sannan sai sai maka wa anna salihina su salihan bayin nan su a wajen su a wancan lokacin la yanfa'una wa la yadurrun ba sa tutar ba sa amfanarwa sai su di maka haka mala ya ce in ka san haka za su ambata maka wasu amma ba irin na yanzu ba wa arafta annahum la ya'rifuna illa tauhida kuma sannan zaka gane ba abinda suka sani game da abinda shari'ar ta Allah illa tauhida sai tauhidi me kine da tauhidi ana sai sai tauhidul kuffar tauhidi din na kafirai wani tauhidin na kafirai wani sayar da shi rububiyya rububiyya shi ma ba irin na yau bal yau za ka samu mutum da sunan musulunci bai rada tauhidin rububiya ba ayyukan da tsayanta Allah a cikin aikin shi sai ya nuna cewa wani ma iya da ja ai wani ma yayi kaza ai wani ma ai wani ma kaza to shine malike ta tauhidul kuffari tauhidi irin na kahurai yace tauhidar rububiyyati tauhidi na rububiyya me tauhidul rububiyya tauhidullahi fi af'alihi tsayanta Allah a cikin aikin shi من خلق السماء الله من خلق الأرض الله من خلق الإنسان الله الشجر الحجر الكذا الكذا ذكر سمك سيقولون الله عك الله رك أمبتا وذا سمك الله ذا سمك الله ذا سمك الله بس ده مطلع أو أو نور أما أيوة أكثر متوم من ذي شيء مسلمين شيء كم إياه ده مطلع توحيد الربوبية توحيد الربوبية بأسامه مطلع بدأ أبو جهل أكنش أما أيوة وني أنا أمس سورة مسلم شيء أنت مطلع أكنش أكن توحيد الربوبية ya nuna wasu abubuwa yanzu amsali aka ce kudubi gimshikai wanda su kudubi guda hudu ɗaya gabas ɗaya yamma ɗaya gudun ɗaya gusum ɗaya arewa su suke rike da abubuwa wani yake ambata cewa ai Allahu la ya'rifu illa al-kulliya ai ba Allah ba ba komai ba Allah abin da ya sani ai abubuwa a tukun insu ne san su wannan jeran gudanar da al-juz'iyat bangarori daban-daban da suke cikin abubuwa su kuma wannan na kudubai ne subhanallah kuma yana rubuce a cikin littafi to irin wannan matsalar ana samun ta ga mutumin da yau yace musulmi ne matsalar da ba a same ta ba ga waɗancan wanda suke manzo Allah manzo Allah ya fafata da su tauhidar rububiyya malai ke cewa arafta zaka gane kibara girman ni'matillahi alayka ni'mar Allah akanka ga mutum ne yana yana da'awar musulunci amma a dibge shi sai inda aka saka ba zai kira ya shirka ya yi wane ne an ɗora abubuwa da aka shirka yanzu ko wannan sirce-sirce da ake yi da nassun ƙur'ani kafirci ne amma kuma ana yi kuma waye ke mutumin da zai yake da'awar malami kai an kai matakin da ma'auna malimtar mutum ake yi da girman iriyayen da iya sihiri haka nan ne to wace matsala ta kai wannan matsala malamin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah shi ke raba ka da Allah to in ka fahimci waɗannan wannan karatun malice za ka gane girman ni'imar Allah a kanka da ka fahimci rassa na irin shirka da ake a yau saboda kaurace musu malice kai hususan balantana ma idza tahaqqaqta anna allazi yuwajihu Allah idan ka tabbatar da wanda yake fuskantar Allah wala ya arifu tauhid alhali bai san tauhidi ba nawa suna nan ka shiga dajin da ka ga malamin mutane suke bauta wani Allah karara kuma wanda zai tafi wajen nasu maimakon ya faɗi musu Allah ya faɗi musu manzo Allah a girman su zai girman shi zai faɗi musu kuma ya faɗi musu girman gidansu to kai waye a cikin musulunci kai waye anta lasta bi shay kai ba kowa bane mutane sun bauta wa Allah sun samu garantin aljanna tun a cikin Qur'ani a lokacin kai babu kai babu gidanku sai ka zo ka kawa kace kai dole sai kai an bi ka kaiwa kuma sai ga mutum yana yawo a cikin dajin haka za ka gani a cikin dajikan ana yawo ana muhaddiya mutane falala da girma na gidan su wane ko malam wane ko malam wane malami na Allah ya hada ka da Allah da manzon shi ya haɗa ka da Allah da manzan shi ka karanta tarihin al'ulama'un rabbaniyun malamai na Allah wanda za ka ga suna da gudun abubuwa sannan ba sa ɗaga ƙafa akan abin da ke shirka ne malai ke cewa au yake cewa idza tahaqqaqta anna allazi yuwajihu Allah wala ya'rifu at-tauhida yace cewa sannan au arafahu ko kuma a ya san tauhidin ɗayan ta Allah amma walam ya amal bihi baya aiki da shi to duk mutumin da baya aiki da kaɗai ta Allah kenan mushriki sai bai tuba ya mutu akan wannan halin malaci annahu khalidun fin nar wannan mutumin zai dawo ba gidan wuta waye ce Allah ya hudi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar sai ce mali zalimin min ansar ku sani cewa yanda al'amarin yake duk mutumin da ya zamanto yana sanya wa Allah kishiya a cikin bauta ya mutu akan haka Allah ya haramta mashi aljanna idan ka haramta maka aljanna idan zaka take na ai amsan automatikiya ce Allah ce kuma wa ma'awahun nar makuma shi wuta to wa zai taimaka mashi ko agaza mashi ko ka mashi dauki waɗanda ka biya kana ga cewa kakkai kaza ka samu matsala da su ga abu ɗayan ta Allah ne ka sani ka tsaya kana kara Allah ce wa malin zalimin azzalimai da suka shirka ba su da ansar ba wanda zai taimaka musu gobe kiyama وما للظالمين من أنصار naka mutum yi ta kanshi duk wani kara da za ka ma wani ko ka nuna cewa ne kamar ana tare da shi ko kaza a wajen bautan Allah kai ubangiji halicce ka dan ka bauta mashi ba ruwan kowa a cikin al'amari bautan ka ga Allah wannan shine manuhan zaman ka a duniya da ka kai wasa akan wannan malike cewa kama qala yake cewa annahu khalidun fin nari yace walau kana min a'badin nasi ko da kai kowa bautan Allah amma in dai mushriki ne kai ba labari kama qala ta'ala kamin Allah ke ta innahu man yushrik billahi kaga duk mutumin da yake shirka ga Allah faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'awahu an-nar makomashi zai zaman to huta Allah ce malil zalimin min ansar azzalimai babu wanda zai kawo musu dauki ko kuma ya kawo musu wani tallafi a cikin abin da ya shahi tahiyya ta gobe kiyama malai ce wa sallallahu ira amincin Allah ya tabbata ala nabiyina akan annabinmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa alihi da iyalan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallama tasliman kathira tsira da aminci su tabbata masu yawa a gare shi da iyalan shi da sahabban shi da ma duk wanda ya bi shi akan wannan har zuwa tashin kiyama wannan ya gare kenan mun ji irin abin da malai ambata mana a cikin wannan gaba ko kuma a cikin wannan risala wadda take cike da mutum ya fahimci addini waye a bangaren addini ya yi muhimmanci akan komai saboda addini ne shine abin da zaka je ka samu Allah da shi duk abin da ba shi ba wani abu ne wanda yake sanawi abin da wanda yake mataki na biyu sannan idan ka je wa Allah subhanahu wataala abaibai akwai matsala Allah kare mu sai mu duba cikin faharis mu huddu wasu suke ɗauke lita irin na fajina 767 nasihati li ahli sunnati nasihati li ahli sunnati maliki cewa nasihar shi da jan hankalin shi li ahli sunnati game da duk mutumin da ya kasance yana ruku da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malati qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana yaqub ibn ibrahim حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير ابن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة آه فلقيني يتفلقاني في آه فلقاني نو فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم 767 نصيحتي لأهل السنة مالك قال البخاري إمام البخاري يكي أنبت سيوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم يعقوب ابن إبراهيم يكي بعد لابار يكي, يكي, يكي بعد حديثي زواج هشاء هشيم شكم يكي سيوا أخبرنا سيار ابن شع... عن, عن الشعبي شكم سيار يا باب لابار دقى إمام الشعبي دقى جرير ابن عبد الله يكي سيوا jarir ibn abdullahi albajali yake cewa bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace nayi mubaya'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a akan as-sam'u ji wa ta'a da biyayya an ji an bi sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a akan wa akan shugabanni ya ce falakanani sai ya lakanta mini ya ce fi mastaba'ata cikin abin da za ka iya saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum yace wan nus'u li kulli muslimin sannan kuma da yin nasiha da gargadi game da duk mutumin da yake musulmi ne qala al imam muslim حدثنا محمد ابن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن إن عمر حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال يكت ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعت من الذي سمعت يكت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له هو كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم kaga bangare na farko hadisi na as-sam'u wa ta'a hadisi na biyu na Imam Muslim yake cewa hadisi ne daga Tamimu Niddari Allah ya kadar da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa addini nasiha ce da jan hankali da gargadi malam ya bude littafin shi na nasihati li ahli sunna ya bayyana maka cewa addinin musulunci gargadi ne da jan hankali a kowane lokaci idan aka ja hankalinka aka maka gargadi ka ji wa'azi sai ka sauya daga halin da kake zuwa ga hali wanda shine mafi kyawu mazalla ke cewa addini nasiha ne kulna sahabbai suka ce sai muka ce liman nasiha ga wahaye ce lillahi nasiha ce ga Allah me nasiha ga Allah nasiha ce za a maka da littafin Allah wali lillahi dan Allah wali kitabihi nasiha ce za a maka da littafin Allah alqur'ani wali rasulihi nasiha ce za a maka akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma addinin musulunci nasiha ce li a'immatil muslimina ga jagorori waɗanda suke na musulmai wa ammatihim da kuma gama garin jama'a wannan hadisi malam ya kawo shi saboda ya tabbatar da abin da ya ambata daga hwari nasihati li ahli sunnati waɗannan nasihu ne malam yake wanda suna da muhimmanci kwarai duk mutumin da zai ce zai tafi akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibin shi ne ya saurari waɗannan nasihu saboda muhimmancin da suke da za su haska maka hanyar da zaka tafi akan ta karkashin qur'ani da hadisi wane zai ci ahlus sunna ne wane ci ahlus sunna ne wane ci ahlus sunna ne wane ya bangare kaza wane ya bangare kaza wane ya bangare kaza ya ya kamata kai wasu su dunkule su ce sune yan kaza wasu su ce sune yan kaza wasu su ce sune yan kaza wa kullun yad'i waswaslan bi layla kowa yana jingina kanshi amma waye zai tabbata cewa ahlus sunna ne shine wanda ya tsaya akan abin da manzon Allah ya karanta ba sunan kungiya ba sunan kaza ba sunan kaza ba to shine ma yace nasi'ati li ahli sunna yace nasihata da jan hankali da zan yi ga ahli sunna yace an yataba'adu an asbabil furqati wal ikhtilaf su yi nisa an asbabil furqa game da duk wani sababin da zai raba kansu wal ikhtilaf da sababin da zai sa su samu sabani ka ji tsoron Allah kar ka raba kan musulmi ya tabbata qur'ani hadisi mutane suke aiki da shi ba san zuciyarsu ba to wajibi ne ku yi tafiya guda daya amma idan zama mutum mutum akan san zuciyar shi kaga to ba dawa ba cikin ahlus sunna yake ba yana cikin dan bid'a da haka daga an ce dan bid'a sai rika jin haushi ya rika jin damuwa saboda ya san me yana aikata bid'a shine ce an yataba'adu an asbabil furqati wal ikhtilaf sai ce fa aqidatu ahli sunnati wahidatun aqida ta mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqida ce guda daya sai ce wattijahuhum wahid sannan kuma matahiyar su ma guda ɗaya ce ittija da suka fuskanta ɗaya ne laisa hunaka musawwighun babu wani abin da zai ja su lil furqati akan su samu sabani wal ikhtilaf ko kuma su samu lil furqa dan samu rarrabuwa ko kuma wal ikhtilaf ko kuma su samu sabani babu wani abin da zai ja su ga wannan saboda qur'ani da suka rike ɗaya ne hadisan ɗaya ne to dan me za su samu sabani sai irin abubuwa wanda suke far'iyya reshe wanda ba su bane asali a bangaren aqida babu zancen sabani tsakanin Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal aqida su guda daya idan ka jance Malik ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza wannan ana magana fiqh ne fahimta wannan shi kuma tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi manzala sallallahu alaihi yake cewa la yusalli yan ahadukumul asra illa illa fi ay makan fi bani quraiza kar da ɗayan ku ya sallalla asar sai a bani quraiza haka manzala ya ce yanzu da aka tashi huta mutane sun huta sai lokacin da asar ya kai ba su isa bani quraiza ba sai suka ce a lokacin sallah yake manzala manufan kar da ku yi la'asar sai a banu ƙureza an manuhan da mazalla faɗi wannan maganar a zaburar da mutane a hamza ta su da wuri wasu ka fahimci haka na kenan kaga masu wannan fahimtar suna da ko a hanya ana iya la'asar sai suka yi la'asar wasu ka ce a kawai yanda zahirin abin yake kar ku yi la'asar sai a banu ƙureza kawai suka ƙi la'asar sai suka isa banu ƙureza aka ji aka kammala abin da za a yi aka dawo ake wa mazallar labarin ga abin da ya faru na saɓani mazalla bai ma kowa rarauka akan abin da ba saboda nan sabanin nani fiqhu ne fahimta ce amma idaha din shine bale ce laisa hunaka musawwighun babu wani abin da zai ja zai ja ku lil furqa kurarraba wal ikhtilaf da sabani yace illa al jahl sai jahilci wani bai fahimci abin da ya kamata ba ya yi uwa ya yi maɗaukiya ya ta rigima da mutane walbagyu wani kuma ta'addanci wanda kuma kaga jahilcin ya sa'a mata yin sunna bagyu ta'addanci da ƙetar iyaka wani wani diktatori haka Allah ya shi kaga to yanda yake na haka zai haka zai ja jama'a daga ai ta samu sabani ko kuma ai ta rarrabuwa da shi kaga wannan shi ma addini ya ji hankali akan mutum kai zamanto irin wannan washaitan sannan kuma da shaitan ya zo ta ziga ya ziga wannan ya ziga wannan ya ziga wannan yare na kane shi sai kaza shike da sai ku ta rigima kullum mali ce wa fi sahih muslim hadisi ya zo a cikin sahih muslim manzo yake cewa inna shaytana qad aisa shaitan ya yanke tsammani an ya'budahu almusalluna cewa masu sallah su bauta mushi yani su mushi biyayya fi jaziratul arab a yankin larabawa sai yake cewa walakin fi tahrish bainahum yace sai dai at-tahrish bainahum rigingimu shine al-khusumat wash-shahna yazo ya rika sanya rigingimu da kyashi da jin haushin juna tsakaninsu amma ya yarda ba za su iya ba za su bauta mashi ba to tunda ba za ku bauta mashi ba ba za ku shirka ba kenan to yanzu bari yanzu mataki na biyu da sa ku kuyi ta rigima tsakaninku kuma anan wannan gabar da malai ke cewa cewa kanisanci abin da zai iya ka sabani tsakanin mutane sai ce wal khilafu sharrun yace sabani sharri sabani sharri in ku goma ne kuka sassaba kuka yi biyu biyu biyu biyu duk abin da ya tinkaro sai cinye ku gaba daya ya cinye wa'annan biyun na hari waccan takwas din suna ta dariya in ya kare da wancan biyun sai zo biyu na gaba su wacce suna ta dariya suna a musu dauki mataki kaza bane ba in ya kare da su duka ya cinye su amma inda wuri guda suke ba za a yi tinkaro su ba wal khilafu sharrun sabani sharri ne kama qala abdullah ibn mas'ud kamar da abdullah dan mas'ud yake cewa عندما صلى عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان yana matsayin amirul mu'minin sai ya salla da mutane bimina amina binnas maimakin ya musu salla ta dan bulaguro raka'a biyu fa salla bihim arba'an sai musu raka'a hudu fastarja'a abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi ibn mas'ud sai ya nemi magana da usman cewa ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama biyu yake yi kaga ta kuma wannan rufsa ce ko kai da ka shiga bulaguro raka'a biyu da aka aka aka aka dora maka misali sallolin ba suke raka'a guda hudu rufsa ce ba azima bace ba me rufsa sauki ne aka ba in kai raka'a hudu a sallan bulaguro sallar azhar sallar ka tayi ko ta amsu raka'a biyu da aka baka damar kasaru sauki ne Allah baka idan ba kai riko da shi ba ba matsala bane ba da aka yi makin ya biyu sai hudu fastarja annat fastarja abdullahi ibn mas'ud yake ta summa qala sai yake cewa abdullahi ibn mas'ud istarja kenan kamar ya mai sun yayi magana da shi usman yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn yace mun yi sallah a wannan wurin mina tare da manzon Allah raka'a biyu wa ma'a abi bakr rak'atayn lokacin khalifanci abubakar mun yi raka'a biyu wa ma'a umara raka'atayn lokacin khalifanci umar mun yi raka'a biyu yace fa ya laita li raka'atayn maqbulatayn ina ya dace wata ko ya kai cona ina ma in samu wadannan raka'o'in guda biyu amsassu sai ya bi usman akai raka'a hudu fa ila lahu sai wasu ɗan gutsuru ma suka koma gehe suka rika cewa usman suka rika cewa abdullahi ibn mas'ud suka ce ala tusalliya ala sallaita raka'atai idan koma gihe mana kai raka'an ka guda biyu ka ibin shi wajen yin hudun kala sai ce alkhilafu sharru ku sani sabani sharri ne sabani sharri ne malai ce rawahu al-bukhari bi hadal ma'ana wannan wannan nassin magana ce ta ruksa da azima ruksa ce mutum yayi biyu amma ba dan in kai hudun ba wanda shine asali kuma sallaka ba ta sallaka ta yi kenan abinda bai kai matakin dole ba kar kai abinda zaka raba kan jama'a kun gane kar wani dauko wani aiki yanzu yazo ya aikata wajen abinda yake karantarwar addini ya kawo hujja da wannan ya ce ai al-khilafu sharrun dan me za ku saba mutane akan wannan ba haka nan bane ba kai wannan na harko fiqh ce ba ƙida ba ne ba fahimta ce sannan kuma abinda shi usman ya ya ɗoki abin a matsayin raka'a guda hudu sallar azhar dan rishin yin wannan ba zai ka sabani tsakanin jama'a ba kenan kaf ku ɗoki abubuwa suke tawafe abinda bai kai ya kawo ba ko dan ban zama shugaba ba ko dan ban zama kaza ba in yi in shiga cikin jama'a in raba kansu idan kai haka sai ka shirya abinda za ka faɗi wa Allah nasihati li ahli sunnati in jimala nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله